الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba fati gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan wannan littafi na rahiqul maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa salam wanda fadilatul shaykh Safiur Rahman al-Mubarak ya rubuta rahimahullahu ta'ala karatun da muke yi a wannan masallaci mai tarin albarka na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke birnin Azare a jihar Bauchi Najeriya a yau insha Allah za mu tashi daga inda muka baya za mu tashi a darasi na arba'in da biyu ko da yake jiya mun tsaya a ainihin gaban da bai kamata a ce mun tsaya ba amma saboda mun ɗauko bayanai da yawa shi yasa muka tsaya a gaban da bai dace mu tsaya ba idan ba manta ba muna bayani ne dangane da kashe-kashen wahayi yadda wahayi ya karkasu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda malam ya ambata mana cewa da farko akwai mafarki na gaskiya wannan yana daga cikin mafarin wahayi ga annabi duk mafarkin da ya yi to zai tabbata a aikace kuma idan gari ya waye yakan tabbata abinda duk ya gani a mafarke wannan hanya ce ta wahayi a farkon zubi kenan sannan na biyu mala'ika yakan jefa masa a cikin zuciyarsa ya jefa masa wani abu ko wata kalma ko waɗansu bayanai saboda haka sai ya aiwatar da wannan abin don zai samu kuzari kamar yadda yake zuwa kogon shira yana bautan Allah bisa tsarin addinin annabi Ibrahim alaihi salam sannan kuma da irin abinda mala'ika ya jefa masa na wa'azin da ya yi cewa kowace rai ba za ta bar duniya ba sai idan ta cinye arzikinta kuma sai idan ajalinta ya zo duk wanda ya mutu a kowane gaba ko a kowane tsari shekaru idan mutum ya mutu to kwanakinsa ne suka kare kuma ya gama cin arzikinsa a duniya babu wani abin da ya rage don haka a tashi a nemi arzikin Allah amma kuma a sani wajen neman arzikin Allah a kiyaye dokokin Allah kada yi gaggawa a sake hanya don saboda kawai ana son a tara kuɗi ko a tara abin duniya a bi hanyar da bata dace ba to kun ga wannan magana mala'ika ya jefa ma'annabi a cikin zuciyarsa a matsayin wahayi kuma manzo Allah ya sanar da mu kamar yadda Allah ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ubangiji ta'ala ya sanya ma rai ilhama a cikin zuciyanta bi ma'ana a cikin rai na dan adam fujuraha wa taqwaha fajircinta da kuma tsoron Allahnta yanzu da kamo hanya ka zo wajen karatu domin ka saurari karatu ba wanda ya jawo ka ba wanda ya koro ka ba wanda ya ingizo ka ba wanda ya tilasta ka ranka ce kawai ta zayyana maka cewa ya kamata ka zo ka saurari tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga kenan wato takawa doron Allah yanzu kuma wani yana nan ya je ya ji layi ko na matan banza ko na inda yake shaye-shaye yanzu haka wani yana wani fili inda babu kowa yana ta hura karan biya ko kuma ɗaya shegiyar karan mai mana wiwi yana ta sha mai ingiza shi haka za ka samu zuciyarsa ita ta raya masa bari ya je ya sha ko bari ya je wajen matan banza ko bari ya je ya yi sata wannan ya zama kujurar ha kenan to amma ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam duk abin da ake cusa masa a cikin zuciyarsa mala'ika zai cusa masa abu ne mai kyau wannan yana daga cikin wahayi sai kuma abu na uku yadda mala'ika zai sifantu ga annabi a cikin sifan mutane saboda mala'iku dama kamar yadda aka ambata suna rikida a sifofin mutane to don haka mala'ika jibrilu ko waɗansu mala'iku suka rikide a sifofin mutane su zo wajen annabi ko su zo ma majalisansa sahabbai ma suna ganin su amma ba su san cewa mala'iku ba ne kuma su iso su faɗi saƙo ma annabi jiya mun buga misali hadisin yana da yawa shi yasa muka ɗauki lokaci lokacin da mala'ika jibrilu ya zo a sifan nan adam wani matafiyi na musamman don a wannan karo bai zo a sifa ta bihiya alkalbi kamar yadda ya saba zuwa ba saboda haka ya zo ne a sifa dai na ɗan adam ga shi sun gaifi kuma ya zo ya tambaya ma annabi menene musulunci annabi ya bada bayani menene imani annabi ya bada bayani menene isani annabi ya bada bayani yaushe za a yi takin kiyama maza Allah ce duka ba mu sani ba alamun takin kiyama maza Allah ya yi bayani mutumin ya ce kayi gaskiya ya kama hanya da tsirajinsa daga baya annabi yake ce musu kun san wanda ya zo waɗannan tambayoyi suka ce gaskiya ba mu san shi ba mu ba mu gane shi ba ya ce ai mala'ika jibrilu ne shine ya zo domin ya karantar da ku addinin ku ya koya muku yadda ake tambaya yasa ko da tambaya mutum zai yi a majalisa ta karatu akwai ladabi akwai tsarin da yake bi idan za ka yi tambaya ga yadda za ka yi kamar yadda tsakaninka da iyayenka idan za ka yi musu tambaya akwai yadda za ka yi tambaya ko a makarantar boko zalla ne akwai tsarin yadda ake tambaya idan baka bi wannan tsari ba to consequences din yana iya zamowa bai da kyau a kanka karshe ba za ka yi labari ba to balle kuma a musulunci to kun ga wannan hanya ce ta wahayi domin an iso da saƙo ne wa annabi ta wata hanya kuma ta hanyar mala'ika arrabi'a ya ce na hudu daga cikin waɗannan nau'o'i na wahayi annahu kana ya tihi fi misli salsalatil yahasi yakan zo ma annabi kaman ƙaran ƙararrawa yana zaune haka kawai sai ya fara jin ƙara kuma ƙaran nan yana karuwa kamar kai ne kana zaune sai jirgin sama ya taso daga maiduguri zai zo ya wuce ta azare ya ina jin idan yana bulkatuwa ne za a fara jirga ko idan ya iso ina ne eh za a fara dan jin ƙaran kana ji har ya zo saman garin azare mai yiwa ma ka ɗauke sannan ya zo ya wuce ƙaran yana raguwa to annabi yakan ji ƙara yana zuwa to in ya ji irin wannan ƙara ya san mala'ika ne mala'ika jibrilu ne yake zuwa da sako na musamman wannan alama ce Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna maka sai dai wani abin mamaki wa kana akaddahu alai. ya kasance ya fi tsanani a kan annabi yana da tsanani don ya fi ba shi wahala saboda me saboda akan zo da sako mai nauyi ne dalilin da ya sa ake cewa duk mutumin da ya nemi ilimi ko yake neman ilimi bai wahala ba to zai wahala ilimin ya zauna in kana neman kuɗi ka samu kuɗi baka wahala ba to zai wahala kudin ya zauna sai za ku dubi 'yan siyasa bambancin 'yan siyasa da 'yan kasuwa duk wanda yake harkokin kasuwanci misali ya fara sai da mai a dalar tare da bakin mai a bakin hanya ya zo ya fara ajiye tanki na mai ana ɗan saya ya zo ya share wuri ana rikici yau da gobe masu fili ma suka zo suka ce akwai cikon kudin su bai cika musu ba kai ta wallahi tallahi aka hada da dattawa suka sa baki aka sake kara masa jinga bayan an kwana biyu sai ka ji ya zo ya mallaki gidan mai guda ɗaya da ƙyar. ba haka ba ne ya yi a nan ya yi a can wata rana sai ka ji yana da gidajen mai da yawa to duk abin da ka gaisu yana yi da me yana yi bisa tsari haka kawai ya ɗauki waɗansu miliyoyi ya kashe su a banza yana da wahala duk mai yiwa yana tuna lokacin da yake sayar da mai a jarka ba mamaki akan tebur ɗin ko kuma bencin katako yake kwana tunda a da akwai inda za ka je ka samu masu sai da wannan mai ɗin karfe sha biyu karfe biyun dare ma suna nan in sun san mutane suna bin hanyar bai yi bacci ba ya hana idonsa bacci mutumin da ya noma ko kiwo ko mutumin da ya fara da tireda yana lallaba kudinsa da tireda an ce wani ma yana sai da goro ne a ainihin wannan faifayi to wani ma da minti ya fara kamar yadda muka gani a da za ga mutum da minti da cingan da taba mai zobe da aspen da rothman in kaga ya ja in jarinsa ya ja ki ne zai sayi Rotman, an san Rotman ko? Kama manyan mutane. To daga nan kuma sai ga ya zo ya ɗan yi tebur ɗinsa, daga tebur kuma sai ga ya zo ya yi wannan kwantena. Amma ai da ba a ce kwantena, don kace kwantena irin wanda ake kawo daga Legas ne ko daga bakin ruwa a kawo Kano a yi kaza. A'a, sai dai a samu langa-langa falange sai ya ɗan yi shagonsa bayan waɗansu shekaru kuma sai ka samu ya yi babban shago yana ta hada-hada wannan yadda ya sha wahala shekara da shekaru yana tara kuɗi ya fitar da makudan kuɗaɗe lokaci guda ba zai yiwu ba komi takabanban yake yi amma ka ga nan siyasa kana zaune aka ɗauke ka aka baka kamfila da kyar kake samun dubu goma sai ga shi a ƙarshen wata ka zo tsohon kansila ya yi dariya ko kansila yanzu ne ba ba sani ba an ce yanzu kansiloli dubu da biyu da wani abu ne kuke ɗauka dubu da biyu ne ko dubu nawa ne ai kuɗin yana da yawa yanzu a ce kansila dubu ɗari biyu da wani abu wannan fa banda claiming ɗin da za ka rubuta nan da can a ɗauka a baka da wani impress da sauransu to sai ga mutum ya zo ya tara kuɗi kuɗi ya yi yawa yana fama da mata guda ɗaya shekara goma sha biyar da ya fara samun kuɗi sai karo wata saboda ya yi kuɗi an samu wata daga alimari za ta ce tana son ta sai aure ta daga can kuma ya sake ɗauko ya yi wata eh to amma fa wanda duk aka sauke shi daga kansilan nan kudi ya fara baya-baya yan yayu ita za ta fara gaba zannan zai yan almari sai ta bita zaman uwar gida ya auro ta daga ina ne uwar gida mai hakuri ya auro ta daga kanin maraki suka rabu saboda ya yi kudi sai ta da ta ki dawowa kan yayanta eh saboda zuwa wani kankanin lokaci sai ka nemi kudin karafa saboda bai wahala ba amma wallahi duk wanda ya wahala to yana maintaining din kudin sa haka ma ilimi in dai ka wahala to kana maintaining din ilimin ka to haka ma mutunci ba rana tsaka cikin ruwan sanyi yake samun mutunci ba da kuma girma to dole mutum ya rinka kokari wajen kiyayewa to don haka maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abin da yake baki wahala irin wannan tsari na wahayi yasa duk sakon da aka faɗa masa baya manta kuma balle Allah ta'ala ya ƙara masa sanu kuri'uka salatan sa illa ma sha Allah za mu karantar da kai ba za ka manta ba sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama fa yaltabisu bihi al-mala mala'ika sai ya zo ya shiga kaman jikinsa yake shiga gaba daya yasa lokacin da ake masa wannan wahayi to baya magana da mutane yana sauraron mala'ikan ne kawai hatta anna jabilahu ya tafaffadu arqam har akan samu fiskan annabi goshinta shine jabilahu goshin annabi la yatafaffadu arqan yana fitar da gumi fil yawmi shadidil bar a ranar da ake tsananin sanyi saboda mai saboda tsananin wahala kun ga kenan a akwai nau'in da ko nau'in wahayin da yake saukawa annabi annabi yana shan wahala kuma duk da Allah ta'ala ya ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ay litashqa min almashaqqa daga wahala ne Allah ya ce ba domin mu wahalar da kai ba amma wajen fassara a cikin suratul kiyama sai ya ce masa ya ba shi umarni saboda idan aka saukar da ayoyi wa annabi a irin wannan yanayi mazala sai ta maimaitawa ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa yana gudun kada saƙon ya sullube wannan ke yake gwada qur'ani yana buƙatan a yawaita maimaita shi a yawaita maimaita shi saboda haka sai annabi ya ta maimaitawa shine Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka litajara bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيان malamai suka ce duk da haka wato an sauwake mu annabi ta wani waje kuma an sake bashi umarni ta wani waje in ana karantawa ka saurara ka yi tsit amma fa in an gama ka maimaita Allah ya ɗauki nauyin zai sanar da kai ilimin fassara da komai da komai tunda annabi baya da malami na musulunci a cikin musulunci a cikin mutane babu wane ne malaminsa mala'ika jibril wane ne babban malaminsa shine Allah tabaraka ta'ala ina fata an gane yasa aka ce fa idza qara'na fattabi qur'ana idan aka gama karatu to kai ka ji karatu sannan kuma thumma inna alaina bayana karka damu za mu sanar da kai bayani tunda babu wanda zai zo ya fassara maka ko ya maka bayani mu ne da muka saukar maka za mu maka bayani to saboda haka wannan tsari na wahayi yana wahalar da annabi ainu to ai abin ma bai tsaya a nan ba kusan irin wannan ƙaran da ke zuwa ya gwada ma annabi alama cewa wahayi na zuwa yana iya samun sako wani yanayi shi yasa idan yana kan raƙumi to raƙumin yakan kasa tafiya duk da kasancewa raƙumi Allah tabaraka ta'ala ya yi masa baiwan da abubuwa masu nauyi za a dora masa yana da haƙuri yasa a littafin larabci na farko farko ake cewa rakumi mai hakuri ne yana da hakuri kuma ɓacin ranta bai da kyau yakan daɗe ranta bai ɓaci ba amma ran da rakumi ranta ya ɓaci tun ba ya sa ba ta yi kisa shi kuma haka yake to annabi yana kan rakumi yana tafiya idan wannan wahayi ya zo masa to rakuminsa ya tsaya saboda tsaban nauyi saboda annabi yakan ƙara nauyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mala'ika ya zo shiga jikinsa akwai wata rana yana zaune da sahabinsa saboda sukan zauna suna irin tale-tale kai wane kaza da kaza kamar yanzu a ce kana tare da abokinka ko abokin mu'amalanka wani lokaci za ka ɗauki cinyan kama ka ɗora akan nasu kuna ta taji ko ka ɗauki kafanka ka ɗora wannan ya danganta misali yanzu muna zaune da zahararrin tadi ya yi tadi zan tsora kafanka wato kafa na kan kafofinka ai bai sai daga ba saboda ni mata uku na ce da su kuma daya yayi sai daga kafa na na farko kenan sanan nan biyu in na tsora kafa na akan kafansa to ai shi almajiri na ne ya zai iya wanke da kafansa sannan na uku ni ba nauyi nake da shi ba misali dama na ɗan yi gwagwarmaya na ji jiki shi kuma yanzu ne yake da juriyan yin haka ana samun irin wannan saboda duk mutanen da suka tashi lokaci guda aka samu abokan juna ne ko tsarin juna akwai wasannin da za su yi idan ba zai shigo ba zai iya ba haka ma kamar yadda ake fada abokan wasa amma an fi samu a jikin abokan da suka tashi lokaci guda da irin kalmomin da za ka ji wani yana faɗa ma wani sun kowa zamanin sahaba yana samu a ce sahabi wane ya ce kaza ya ce ya ce kaza ya ce ƙarya yi amma in ka dubi sahabin da yace wancan ƙarya in ka duba sai ka samu tsaran su wato tsara guda ne suke kai baka yi zaka ce wani ƙarya yi ba eh in mutum ya samu girma ne kawai a fili ba za a ƙarya shi ba wallahi ko sarki ne mai rawani ko gwamna ne wanda yake da jan bayo na ba da kuruba da kan sarki akan kujeransa in ne da abokinsa ne ko da sa'anta suna zaune babu kowa ta ya faɗi magana in ya duba ya ce karya ne sai sarki ya ce ni ne zaka ce mun ya ce na faɗa maka karya ne ba abin da zai saboda babu kowa amma a gaban mutane ne yau wajen bakin su zai yi shiru to ka zama mai mulki kenan to don haka wata rana annabi yana zaune tare da abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya ɗora cinyarsa a kan ainihin kafansa ya ɗora kawai sai irin wannan tsari na wahayin ya zo kafin annabi ya daga cinyarsa ina shi ne ji kamar za a karya masa cinya kamar zai nitse a cikin ƙasa saboda tsaban nauyi ya fizge ya ja ba zai yi ba saboda su sahabbai suna da tsananin biyayya inda akan abin da ya shafi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to su sai su rasa ransu a kansa amma ka ga mu a yanzu duk a baki ne duk a baki ne Allah ya kyauta to saboda haka wannan wahayi wannan tsari na wahayi shi kadai yake da tsanani ga annabi yake wahalar da shi shi yasa goshinsa yake yin gume wa hatta anna rahilatahu har akan samu abin hawansa la tafruku bihi ila al-ardi saboda tsaban nauyi ma takan gurfana da shi akan dafa idza kana raqibaha idan ya kasance yana kai sannan walaka jaa alwahyu marra kadhalik wata rana irin wannan tsarin wahayi ya zo ma annabi wa fakhiduhu ala fakhidi zaid bin sabit cinyansa yana kan cinyan zaid bin sabit a wannan ruwaya wa saqulat alayhi hatta kanat tarduha abin ya yi masa nauyi har sai da yana jin kamar a cinyar sanda ta rududduge gaba daya wannan kenan to sai dai kuma wannan tsarin wahayi da mala'ika yake zuwa ya zo ya shiga cikin annabi yana ganin sa ko baya ganin sa yana ganin mala'ikan ko baya ganin sa dun ba ambata ba me yana iya yiwa yana ganin sa saboda malamai ba su yi bayani ba ne akwai wani yanayin da mutum zai fada Allah ya yi masa wani hijabi ya ringa ganin wadansu abubuwa misali yanzu kamar mahaukaci wani lokaci mahaukaci zai iya ganin a ba ma mai hauka ba da lafiyarka za ka iya ganin aljani za ka iya ganin aljani ko ma ka ga aljanu tunda su ma aljanu suna rikida a cikin sifofin mutane suka rikida kaman wane exactly babu wani bambanci da muna karanta a cikin littafai idan suka rikida wai ta wajen kafa ake iya gane su da kwakwato da menene ina jin har yanzu su drama ma na iburo eh an san iburo ko eh marigayi iburo to tunda musulmi ne za mu yi masa to Allah ya gafarta masa eh tunda waɗansu diramomin da suka yi za a ce akwai ɗan nutarwa haka akwai karantarwa masu diraman iskanci su ne ba ma goyon baya kuma diramomin da ake a yanzu in ka duba za ka ga da bambanci da nasu ibro amma duk da haka ba wai muna goyon bayan irin diraman su bane saboda ta hanyar dirama ba za ka gyara addininka ba Allah ya baka lada ba za ka gyara duniyanka ya amfani ka a lahira ba in dai qur'ani da hadisi da karantarwar malamai ba su taimake ka wajen gyara ayyukan ibadanka da mu'amalanka da duniyanka yadda za ka cimma lahiranka ba to akwai matsala to amma dai duk da haka za a yi musu adalci tunda suna su babu iskanci da yawa babu sabon Allah da yawa a ciki don haka aljani zai iya rikidewa a sifa na dan adam gaba daya sannan kuma in Allah tabaraka ta'ala ya ga dama za zai iya gwada maka aljani ko gwada maka aljani amma yana da wahala saboda alkur'ani ya ambata su suna nan suna ganin ku kudin nan ba ku ganin ku tunda ba mamaki ka samu a cikin ma masu sauraro tunda ba duka kowa ne muka sani ba mai yawa ma wani aljani ne ya rikide ya zo da hulan zanna ko hulan ko ana iya samu balle kuma waɗanda za a ce su ba a ba a abin nan ba su rikide ba mai yiwa a sifofinsu za su zo su zauna suna jin karatu tunda su ma a cikinsu akwai bayan Allah akwai bayan Allah sai dai aljanu suna rikida a sifofi munana amma mala'iku ba sa rikida a sifofi munana shine bambanci na to don haka a nan ba ce annabi yana ganin mala'ika ba ko ba ya gani sai alkamita na biyar annahu yara almala fi suratihi allati khuliqa alaiha annabi yana ganin mala'ika a suransa wanda aka halice shi a kai fayuhi ilaihi ko fayuhiya ilaihi ma sha Allah an yuhiyahu sai wahayi zuwa gare shi abinda Allah ya ga dama fa auha ilaihima auha wai naka ce auha fi'lu madi yuhi fi'li mudari duk ɗaya ne wa hada waqa'a lahu marratayn wannan fa ya faru da annabi ne kamar sau biyu kama zakara Allah dalika fi suratul najm kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul najm to wasu malamai sun ce abin ya wuce haka saboda lokacin da annabi yake kogon hira bigari hira'in mufradan ya tahallasu yake bautan Allah subhanahu wa ta'ala mala'ika ya fara zuwa gare shi a wace sifa ya zo ya zo fi suratihi allati khalaqahu Allah tabaraka wa ta'ala alaiha أو في سورة أخرى سورة ده الله يحل شيء كوا وتسورة ده بقى suka ce ɗaya daga cikin surorinsa to wannan zai fi abin nan ɗaya daga cikin surorin mala'ika jibrilu to lokacin da aka samu fasaratul wahayi jinkiri na wahayi maza Allah yana begen mala'ikan nan ya dawo a hanya sai ya hadu da shi ya sake bayyana masa ya ce na duba gefe da gefe ban da komai ba amma da na daga kaina sama sai na ga mala'ika ka saddal ufuka ya mamaye sararin samaniya gaba daya kun ga wannan ma wata sura ce abin zoro sai ce shi yasa ne maza maza na je gida na ce zan ne zan ne ku lullube ni ku lullube ni da dukkan alamu wannan sura ta biyu da annabi ya ga mala'ika jibrilu ba a irin sura ta farko ba ne da bambanci sannan kuma lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke shi cikin dare daga makka bisa jagorancin mala'ika jibrilu suka tafi baitul maqdis shine qudus tafiyan da ya kai na wata guda idan mutum zai tafi akan raƙuminsa ya za muke tambaya musamman wanda suke yawo muka yi yawo tsofin direbobi kilomita nawa ne tafiyan raƙumi na wata guda ya kamata a samu kiyasi kilomita nawa ne ko milamilai nawa ne amma Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke shi cikin kankanin lokaci aka kai shi wajen daga wajen aka kai shi sama saboda haka wannan shine isra'i daga makka zuwa kudu daga kudus masallacin alakuta zuwa sama wannan shine mi'raji subhanallah bi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu shine isra'i mi'raji kuma hadisi ne ya bayani to a wannan yanayi akwai lokacin da aka je can sama mala'ika jibril ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bari mu gwada maka sifata asalin sifata da Allah tabaraka ta'ala ya halice ni kawai da ya baje masa sai ga yana da fuka-fukai sun kai ɗari shida malamai suka ce babu mamaki kwarai shugaban mala'iku yana da fuka-fukai wajen ɗari shida sitto mai a ci jana sitto mai a ci mai yawa ne ce ya za a yi abin nan to sai aka ce in kana karanta qur'ani Allah ya riga ya faɗa uli ya jini hatin masna wa sulasa wa ruba ya zidu fil khalqi ma yaka uli ya jini hatin masna mala'iku suna da fuka-fukai biyu akwai masu biyu shine uli ajnihatin masna mu abinda muka fi sani kenan saboda dabban da take da fuffuke guda dai ba za ta iya tashi ba sai guda biyu sai aka fara da biyu amma wani abin mamaki ya ce uli ajnihatin masna sai ya ce wasu lasa da masu fuka-fuki guda uku to shi na uku mai amfaninsa eh ga shi ƙurani ya ambata in za a taki ya za a taki da shi to abin ma bai tsaya a nan ba da ma masu guda hudu akwai masu biyu biyu duk masna wasu lata wa ruba'a wani an iya hatin masna wasu lata wa ruba'a ana nufin biyu uku uku hurhudu misali haka suke tafiya kaga kenan suna da yawa masu biyu suna da yawa masu uku uku suna da yawa masu hurhudu suna da yawa sannan kuma yazidu fil khalqi ma yata halittan Allah ce mala'iku a cikin su yakan ƙara abin da ya ga dama wannan dai an faɗa muku ne domin ku samu precisely ku dan samu ilimi akan haka kaga ya wuce tunanin nan adam in kai kana ganin dabba tana da fuka-fukai guda biyu ne za ta tashi to in tana da guda uku ai ka ga tsorata za ka yi za ka ce to na ukun menene amfaninsa to Allah ya yi mala'iku da fuka-fukai guda uku haka ya ga dama da masu guda hudu da wanda kuma ya kara musu fiye da haka amma jagoransu fuffuken sun kai dari shida maza Allah ya ce ya gwada mun sifarsa ya tabbata a cikin hadisi kuma wannan yana fassara ma kazabal fu'adu ma ra'a afatumarunahu ala shin kuna jayayya da shine bisa abin da ya gani a Isra'i da Mi'raji duk mujizozin da annabi ya gani suna da yawa shine ma kazabal qawadu ma ra'a zuciyanta din abin da ta gani wallahi ba ta yi ƙarya ba wala qad ra'ahu nazlatan ukra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa a ina mala'ika jibril ya gwada masa sifarsa kakka yadda Allah ya yi shi wato duka shine inda sidratil muntaha a wajen magariyan tukewa akwai bishiya da ake kiranta sidratul muntaha kaga wannan ma ya wuce hankali sai yasa masu fassara irin su Muhammadu Abdu da Orientalist suke cewa ya za a yi a ce a sama a samu bishiya to kaga in kana bibiyan irin waɗannan zaka dawo da baya ka ce ya za a yi a ce mala'ika yana da fuka-fuki guda uku ko guda hudu kai baka yarda ba sai dai idan guda biyu manya ne guda biyu yan ƙanana ka yadda hankalin kai baka kenan to kuma yazidu fil khalqi ma yasha to ya za ka yi maka samu mala'ika mai fuka-fukai goma sha ai haka Allah ya ga dama shi yasa waɗansu bayanai idan aka yi ya wuce hankalin mutum ka yi imani da abin da aka faɗa amma ka yi imani ba kai za ka kwana rana kai ne ake zai jiga maka shine inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa kuma inda sidratul muntaha take anan ne jannatul ma'wa sai daga cikin manyan manyan aljanna na Allah tabaraka wa ta'ala take inda sidratul muntaha inda jannatul ma'wa saboda haka abinda annabi ya gani haka ne ma za dal basaru wa ma taga laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ma za dal basaru ganin sa bai karkace ba wa ma taga bai kekare iyaka ba laqad ra'a hakika ya gani min ayati rabbihil kubra tun wannan sidratul muntaha yana fada yace kun ga ƴaƴan abin nan nata kun ga ƴaƴan bishiyar nan ya ce na gan su kamar manya-manyan tuluna na ruwa wanda ake tara ruwa a kasan hajar madani wato kamar irin manya-manyan randuna ne ai ka gaba irin bishiyoyin mu bane tunda yanzu ka je aljanna Allah ya shigar da kai aljanna za a ga halittu iri daban-daban kawai dan bambancin da za a samu idan ka an ga ka rude ka kiɗi ne ƙauyance bai fita daga jikinka ba to za a zo maka da irin abin da ka sani ne kana shiga kana shiga shikenan sai a ja ka saboda in ba haka ba abin da baka sani ba in kana ba kauye baka saba ba ba za ka ci ba yanzu an kai ka liyafa wani wuri misali ka fito daga can yamma ko ka fito can daga kudu sai ka zo da sassafe sai aka kawo maka wata mata baka irin da ita yana jin matan nan da kan wake ko da menene eh mata ce amma za a ganta bakaƙe wato bambancinta daga wani kalan ne amma fa in ka samu wanda ta iya wannan mata ka guzuri ɗaya daman za a gansu ana yin su ‘yan ƙanana ne na kane sun masu lauri in ka ci ɗaya sai ka ci biyar a lokaci guda eh to kaga wani kai idan ya zo ya ga irin wannan mata sai ce a a duk yadda kai da shi ba zai ci ba ba zai ci ba ko dan da nawa ba zai yi ba to shi yasa aka ce wa hutu bihi mutashabiha ay mustabihan ba'dahu bi ba'dih sashin sa yana kama da sashi to don haka ya ku yan uwa a wannan yanayi maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ga malaika Jibrilu da ya baki wahayi daga wajen Allah a ainihin sifarsa bai wuce alisafa ba eh fasaran da ya kamata yi kenan in ka dubi tafsirin suratul suratul najm za ga bayanai da yawa asadisa wahayi na shida ma auhahu Allah ilai abinda Allah yayi masa wahayi wa huwa fawqa samawati a lokacin manzo Allah yana can saman bakwai a lailatul mi'raj a daren da ya mi'raj min farz salati wa gairiha ne yadda aka farlanta masa sallah da wadansu bayanai saboda da malaika jibril ya dauki annabi suka je sidratul muntaha ya ga ayoyi da yawa sai ya ce to ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai rasulullah to kai kana iya yin gaba yace a muje mana yace a ni iyakaci na ke amma kai kana iya wucewa gaba in mala'iku suna da biyayya wannan yana daga cikin abin da yake gwada darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda hatta da suka je mala'ika jibril ba wanda yake sama da shi a cikin mala'iku amma suna zuwa sidratul muntaha yace to iyakacin mu kenan kai ka wuce sai maza Allah ce to shi kenan sai ya wuce to kun ga bayan ya wuce kuma a ce mala'ika in za a ba shi sako mala'ika ne zai ba shi sako a sai dai sako ya karba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa na shida da na bakwai suke da alaka da juna lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ta nunawa sai Allah tabaraka wata'ala ya kira shi lokacin da Allah ya kira shi to anan ne ya dakata ya ce na baka salloli hamsin ai kaga salloli guda hamsin din nan har aka mayar da su zuwa biyar ta hanyar wahayi ne amma wahayi wane ne tsakanin annabi da Allah subhanahu wata'ala ba kai zai ya ba shi salloli hamsin ya ce to ya gode zai ce masa ya koma shi yasa salloli suke da muhimmanci waɗannan salloli ya koma ya sauko ƙasa ya samu mala'ika jibrilu ya ce ya yi shi ma tambayansa ya yi tun da ya ce sidratul muntaha iyakacin iliminsa kenan duk abin da ya wuce sidratul muntaha mala'ika jibrilu na jibrilu bai sani ba balle ma wani mala'ika ya sani yasa ya tambaye shi yace an bani salloli hamsin an ce mu koma yace to da ni ne mai makarakiya zan makarakiya inda na dauko ka nan zan saki mai to kai to tun da ya wuce annaba da yawa da ya zo wajen annabi Musa alaihi salam sai annabi Musa yake tambayar sa me aka baka daman lokacin da suka zo suka yi magana ya ga annabi Musa to annabawan nan da ya gan su sai da ya gane su saboda Allah tabaraka ta'ala ya riga ya sanar da shi sifofin sai da ya gane su wajen hawa da suka hadu da annabi Musa bayan ya gane shi ya juya ya yi gaba annabi Musa fashewa da kuka yi ya ce bayan Allah kenan yace ni ina ganin Allah ya mun gata kaman babu wani sama da ni a ce akwai wani sama da ni sai yasa duk gadaran ka duk matsayin da Allah ya maka sai an samu wanda yake sama da kai duk kuɗin ka sai an samu wanda ya fika kuɗi duk ilimin ka sai an samu wanda ya fika ilimi duk walin takan ka wali wali yankin ka sai an samu wanda ya fika wali taka da tsoron Allah suka ce ma yubke ka me sanya ka kuka ya kai annabi Musa yace wani bawan da Allah ya halitte shi a baya na gashi ya zo ya wuce ya wuce ni gaba daya yasa aka ce daraja Allah ne yake bayarwa in Allah ya bada mutum daraja abokinka ne ko kuma na kasa da kai kace za ka sa a zuciyanka za ka ta jin haushi to hasada za ta dame ka kuma ƙarshe bugun zuciya ta buge ka ka mutu in ka mutu kuma Allah tabaraka ta'ala ya tambaye ka to kaga wannan ya ƙara ma annabi Musa cewa lalle inda akwai abin da bai dada fahimta ba to ya ƙara fahimta sai dai ba haka da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inda ba gane haka lokacin da ya dawo sai annabi Musa ya tambaye shi me aka baka yace salloli guda 50 ta ce salloli hamsin ta ce a'a ina baka labari zan sanar da kai in ka je wa mutanenka da salloli hamsin Allah ba za su yi ba saboda na san mutanenka ba su kai mutane na karfin hali ba to jama'a yanzu da Allah in salloli hamsin ne ya za mu kubuta a cikin awa ashirin da hudu sai dai in za a ce salloli hamsin za mu yi a shekara daya sai ya salloli guda hamsin na shekara daya ko a cikin watanni shida in salloli guda hamsin ne a cikin awa ishirin da hudu ya za mu yi tun da galiman ya shigo bari mu je ba ka tambaya ai kun da akwai aiki ya sa ce koma shine ya sake komawa ruwayoyi guda biyu suka zo kuma dukansu suna da inganci an ce ya sake komawa mala'iku ba su tare manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba har suka je inda suka sake rabuwa da mala'ika Jibril ya ce masa shi bai sai ya kai tare nan ba ya sake zuwa wajen Allah ya ce ya Allah salloli hamsin din nan sun yi yawa wa al'umma ta na hadu da annabi Musa ya ce zo nemi ragi ka san wani lokaci za ka dan nemi abin da za ka kare kanka in kana ce a tsaya kun tuni maka nemi rage ba alali Allah ya sani sai Allah ya rage masa biyar ko aka rage masa goma haka yi ta zirga zirga har sai da sallolin suka dawo guda biyar to amma a guda biyar din nan sai da annabi Musa ya ce wa manzo Allah ya koma yana ce masa kuma da annabi ya koma da a rage mana mai ruwa sallah su ba da sallan gijani da an kalle mana sallah su ba da sallan gijani domin sun ci ba da magana inna haqqala salatin alal munafiqin eh salatu subhi wa salatu al-isha walau ya'lamuna ma fihima la tahuma wa la kabwa sai ce ba zai koma ba shine aka ce sai ubangiji yayi wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to salloli guda biyar din nan na baka su kowace sallah guda daya idan aka yi ta ta zamo karɓaɓɓiya tana da rada goma saboda haka sallah guda ɗaya tana wakiltar salloli guda goma ne za a ciki ta tara ɗin nan za a samu lada duka don haka yi ƙoƙari a kiyaye sannan kuma Allah da kansa ya ce duk wanda ya yi yunkurin aikata kyakkyawan aiki sai bai samu ya aikata ba Allah zai ba shi lada saboda kyakkyawan niyya idan ya aikata kuma za a ba shi lada a ninninka masa duk wanda ya yi yunkurin aikata barna idan ya aikata za a rubuta masa laifi guda daya amma idan ya fata za a ba shi lada saboda kyakkyawan niyya tunda ya yi niyyan sai ya fata fatawan ma abu ne mai kyau shine mafhumul mukalafa daga nan masu usulul fiqh ko the science of jurisprudence suka samu mafhumul mukalafa to kaga wannan abin da aka faɗa masa wahayi ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda aka farlanta sallah da sauransu to amma anan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kaga yanzu ba maganan mala'ika yake yi ba ana maganan Allah mahalice sai a sari'a na bakwai kalamun lahi lahu maganan Allah gare shi ilaihi bila wasitati mala maganan da Allah ta'ala ya masa ba tare da mala'ika ba kama kallama Allah Musa bin Imrana kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa dan Imrana wa hadhihi almartaba hiya thabita li Musa qatan bi nafs alquran saboda haka wannan ya tabbata ga annabi Musa da nafsul qur'ani eh lokacin da annabi Musa ya zo ne katina wa kallamahu kuma ubangiji yayi masa magana me yace qala rabbi arini anzur ilayka yace ya Allah ka gwada mun ina son in ganka maka ganin kwafa eh me yasa annabi Musa ya fadi haka bari ku je idan ba manta ba na san na wajajen tafsirai da yawa an ji bayanin yadda Allah tabaraka wata'ala ya samar da annabi Musa a mawuyacin lokaci kuma Allah ta'ala ya girmar da shi a gidan Firauna wanda babban makiyinsa wani abu ya faru na kuskure na kisan kai annabi Musa ya bar Misra ya yi gudun hijira ya je ya fada hannun wani annabin Allah ko bawan Allah ya zauna a gidansa na tsawon shekaru takwas wanda ya aikin kwadago na jinga aka ba shi auren mata aka ba shi dabbobi kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya kaddara ya jefa cikin zuciyarsa ya dawo Misra shi bai san dalili ba sai inda ya kisa din tunda yanzu shekara da shekaru ne sai aka ce ya dawo a shaida ma Allah ya riga ya tsara akan hanya za a baki annabci za a tura ki misuran da ya kisa za su ɗauko magana amma ka bai tafa ma da su to ya zo yana tafiya sai suka bata hanya da suka bata hanya da iyalansa ya ce to yanzu kan dare yayi ba za mu iya motsawa ba misali mutumin da ya bata a jeji ya kasa gane hanya da kuma dare to ina zai yayayya sai dai ya zauna a wajen shine ya zauna a wajen da ya zauna a wajen can sai ya kallaro hasken wuta da ya ga haske sai ya ce zauna a nan ni bari in je can mai yiwa in samu wani agaji a wajen shi ne kama hanya ya je ina yi shaf-shaf ne domin mu samu mahallu shafi lokacin yana zuwa shi ya ɗauka irin matafiya ne suka hura wuta suna jin dumi kaga ko ba komai zai samu haɗin kai a wajen su saboda su mutanen da suna da irin wannan taimakekeniya to kawai yana zuwa sai ga wani irin haske ne daban wanda bai saba gani ba duk da haka sai ta matsawa shi ne sai ubangiji ya kira shi ya ce ni ne Allah tabaraka wa ta'ala ka saurari abin da nake faɗi gare ka kai tsaye ya ji maganan Allah subhanahu wa ta'ala to lokacin da ya ji wannan magana to sai ya nazo Allah tabaraka wa ta'ala ya masa bayanin innani an Allah ni ne Allah tabaraka wa ta'ala babu abin bauta da gaskiya sai ni kadai saboda haka ni kadai zaka bauta mu aka dora shi akan wannan tunda dama ya tashi a gidan annabi ko kuma bawan Allah kun ga ya tashi da tarbiyya bai baya bukatan dogon bayani akan tauhidi to aka ce menene yake hannunka yace sanda ta hiya akwa ya tawakkal alaiha wa husubiha ala zanami waliyafiha ma'arib ukra malaman tafsiri suka ce ba tambaye ki dalili ba menene amfanin sannan ka ba fa tambaye ki ba amma sai maza maza ya fada saboda ya riga ya saba da ita aka ce masa alkiha ya Musa jefar da sandan ya jefar da sandan ga macijiya ya juya zai gudu aka ce karka gudu dawo ai ba a haka shi abin ya razana shi daga kawai macijiya aka ce mika hannunka kawai ka kama ta masu kisa salambiya suka ce ta buɗe baki aka ce sa hannu a bakin yana sa hannu a bakin sai ya rike sandausa ko zan mai sa aka masa haka in ya je gaban fir'auna ya sake ta bai saba bai saba kama ta a baki ba sai ta buɗe baki a gaban fir'auna wa zai kama ta eh eh wanne muke sanda ya gudu waɗanda aka yi domin su sun gudu cewa zai kama ta ya za ka ce sa hannu a bakin kawai yana sa hannu a bakin sai rike ta ai mafi haɗari a wajen maciji ko maciji a baki saboda aka tafo da baki aka ce sa hannu kawai yana sa hannu sai duk sandarsa aka ce wannan aya ta farko kenan ga wata aya maimakon ya tsaya ma yana wani tunani sai Allah ta baraka ta ala ce sa hannunka hammatanka ka fitar domin a baku so a jere saboda an bar shi da guda ɗaya zai ta tunani sai aka sake ƙara masa to da aka ƙara masa na biyu sai yana neman na uku shi kuma da mallan adam haka yake law kana libni adama wadiyan min zahabin labtada salisa kafin kana da trillion biyu aka baka dama to sai ka nemi trillion na uku shi daman dan adam haka yake in dai abin alheri ne ya same shi to yana neman kari a wajen Allah tsaye kuma ka nemi kari amma in ba alheri ba ne to yana neman Allah ya kubutar da shi eh wannan dabi'a ce ta dan adam to kun ga ya ji maganan Allah wa kallama Allah Musa taklima to bayan ya je yayi gugurmaya da mutanen sa an yi kaza da kaza an dauki lokaci an halakar da fir'auna ma yana tare da mutanensa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi Musa ka bar mutanenka ka je gefe aka koya masa wani abu mai kama da itikafi na kwanaki talatin ka je ka yi azumi na kwana talatin idan ka yi azumin kwanaki talatin ka dawo ka zo nan inda aka yi maka magana ba ba ka sako na musamman ya bar mutanensa ya koma gefe ya yi azumin kwanaki talatin ya sha ruwa ya sanya asuwaki ya goge bakinsa ya tafi mai kati Allah tabaraka wata'ala ya ce ya aka yi ka sha ruwa sai ce na cika kwanaki talatin wa yake ka sha ruwa wa yake ka ci abinci kafin ka zo da wannan ne masu masu zuhudu suke maganan cewa akwai waɗansu ƙananan kurakurai ne amma idan manya ne suka aikata sai Allah ya kama su da laifi saboda ni'imomin da Allah tabaraka wata'ala ya maka bai kamata ce ƙananan kurakurai ma kana yi su ba amma mutumin da baya da ni'imomi irin naka wani lokaci damuwa ta kan sake je ya kuskure ina fata an gane eh na kawo da wannan siga ne kamar yadda su yadda suke faɗa inna hasanatul abrar sayyatul muqarrabin aka ce wace ka sha ruwa kun ga nan ma yayi magana da Allah subhanahu wataala dun babu malaika zakani sai Allah tabaraka wataala ya ce koma sai ka je sai ka yi goma shine punishment kuma goman nan da za ka yi ba za ka koma wajen mutanenka ba a gefe za ka je kun san a cikin kwanaki goma nan ne aka samu Musa Samiri ya yi ɗan maraki ya kira mutane bautan ɗan maraki suka yi kusan daka annabi Harun khalifansa a cikin waɗannan kwanaki goma. Wa atmamna ha bi ashirin fatan wa miqatu rabbih 40 layla. Dai da kwana 40. Wancan kuma wani labari ne daban. To yayi kwana 40 sai ya zo bai sha ruwa ba. bai ci komai ba a tun da da ya sha ruwa an ce an kara masa goma yanzu yin sake shan ruwa za a kara in ba a kara goma ba za a kara biyar to shi ne da ya zo aka ce marhaban ya musa ɗan imrana na zaɓe ka a bisa saƙona zan baka littafi na musamman wanda zai kasance jagora gare ka da mutanenka shi kuma ya ji daɗin maganan Allah har ya sake karo na nawa kenan yake magana da Allah kai da karo na uku to shine saboda jin daɗin zance ka yace ya rabbi ya ubangiji arini anzur ilaika yace da na farko ban ganka ba na biyu ban ganka ba ga na uku ya Allah ka gwada mun in ganka kirikiri mai ubangiji yace masa yace lan tara min yace ba za ka taba gani na ba a nan duniya a yanzu ba za ka gani ba walakin yanzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani amma dubi wancan dutse zan yi wani abu in ka ga dutsen ya tabbata bayan na yi abin in ka ga dutsen yana nan to za ka gani a nan duniya amma in dutsen ya shiga wani yanayi ba za ka gani ba bayan zuwa shine yana juyawa kawai sai su ma saboda hasken da ya gani sai sai da ya kuma can da ya farfado me yace yace tsarki ya tabbata gare ka ya Allah na tuba ba zan sake ba sai wannan ma ya ishe ni ba sai na ganka ba saboda me saboda dutse ya riga ya zamo dakka wa karamu ka saiqa in aka ce dakkai shine ya zamo dandakekke da hausa ba haka yake bala ba ina ganin ba guduri ya gane dandakekke dan da kake fa ba ni kake ba don akwai bambanci dan da kake ya kaga akwai wahala gaba da ya dan da ke wato an gada masa alaman ba zai ganin Allah ba zai yi ba a nan duniya amma ya ji maganan Allah kai tsaye ba tare da wasu da ba to kun ga wannan wahayi wannan nau'in wahayi ne na annabi Musa amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da yaje sama ne Allah tabaraka wa ta'ala yi magana da shi to bayan ya je sama waɗansu suna ganin a ƙasa ma Allah tabaraka wa ta'ala yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye wa subutu hali nabiyina sallallahu alaihi wa sallam wa fi hadithin isra kamar yadda ya zo a hadisin isra'i sai dai kuma maganan da manzon Allah ya ji na Allah kai tsaye ya ga Allah wannan shine wahayi na takwas wa kaza da ba'duhum walansu malamai sun ƙara martaba samina matsayin wahayi na takwa wa hiya taklimullahi lahu shine maganan da Allah ya ga annabi kifahan gaba da gabanin dai hijabi ba tare da hijabi ba wa hiya mas'alatu khilafin bayna salaf wal khalaf wannan matsala ce na sabani tsakanin magabata da waɗanda suka biyo bayan su shin da annabi ya yi isra'i da ni'iraji ya ga Allah zance mafi inganci bai ga Allah ba haske gari tun da aka tambaye shi hadisai da yawa sun tabbatar ya ce nurun anna arahu anna haka ake karantawa ba anni ba yau akwai masu karanta shi anni a wata ruwaya nuran kaga da fata kenan akwai mai nurun akwai mai nuran anna arahu yace haske na gani yace ni ban ga zatin Allah ba da na yi isra'i da mi'raji kun ga kenan duk maganganun da suka yi a tsakani bai ga Allah ba saboda a nan duniya ba a ganin Allah tun da manzo annabi a ce irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irin annabi Musa alaihi salam ba su ga Allah ba a nan duniya a ce kai saboda tsaban zikiri za ga Allah a nan duniya ba zai yi ba amma a lahira mutumin kirki zai ga Allah subhanahu wa ta'ala to kun ga waɗannan bayanai na wahayi to zai fassara mana wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah ma kana li basharin an yutiyahu Allah alkitaba suka ce ma kana li basharin guda biyu ne wa ma kana li basharin guda daya ma kana li basharin guda daya wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw li wara'i hijabin أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء za mu matakai guda uku ne wa ma kana li basharin ba zai taɓa yiwa ga wani ɗan adam ba ko a yi wannan ya gwada ko manzo ne ko annabi ne ko waliyi ne balle wani na bayan fage an yi kallimahullahu Allah ya yi magana da ke kai tsaye illa wahaya sai ta hanyar wahayi aunin wara'i hijabin ko kuma ta bayan kariya aw yursila rasulan ko ya aiko masa manzo na musamman fa yuhi bi iznihi ma yata sai ya isar masa da sakon Allah subhanahu wa ta'ala wani abin da alqur'ani ya ambata kenan amma in ka zo a cikin hadisi in ka dauko da tarihi to zai kakkasa maka bangarorin wahayi a nan guda takwas sai dai kuma asalin wahayi idan aka dauko wahayi ya kasu kaman kashe biyu akwai wahayin da ake wa mutane akwai wahayin da ake ma dabbobi wahayin da ake ma dabbobi Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yake yace wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyuta har zuwa karshe kaga kudan guma da kake gani ubangiji yace wa auha ubangijinka yayi wahayi zuwa ga kudan guma sai dai kuma bisa bayanan da suka gabata wahayin da aka yi makudan zuma kaga ba za ka hada shi da na dan adam ba ba dai bane ina fatan an fahimta kamar yadda muka yi bayanin ilhama mutumin kirki yana aikin kirki ta hanyar ilhama mutumin banza yana aikin banza ta hanyar ilhaman zuciyarsa shine fa alhamaha fujuraha wa taqwaha na biyu wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya madan adam da aka fi kashe biyu akwai wahayin namiji akwai wahayin mace mata ma ana muku wahayi amma babu annabi ya mace babu manzoni ya mace babu sai dai ubangiji ta'ala ya faɗa wa haina ila ummi musa an ardi'ihi mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa lokacin da ta shiga fargaba ta shiga menene sai ubangiji ta'ala ya ce muka yi mata wahayi muka ce ki kwantar da hankali an ardi ihi ki shayar da shi amma in kin ji tsoro to ki nemo akwati in kika nemo akwati ki sa ki yana jinjiri wannan fa duk ta hanyar wahayi ne haka Allah ya tsarta mata cikin zuciyarta ai ba wannan sune suka ba ta shawari ba saboda haka in kin jefa shi a cikin akwatikin ajiye shi ki rufe wa alqihi fil yammi ki je ki jefa shi a cikin ruwa makiyina makiyansa shi zai dauke shi amma kar ki damu saboda me wa alqaitu alayhi mahabbatan minni wa litusna ala aini na farko na jefa masa kauna ba wanda ya sai cutar da shi na biyu duk abin da ake yi ina gani ba zan bari a kwarzane shi ba saboda akwai sakona akwai aikin da zan dora masa saboda haka ba wanda ya sai datsa wannan to uwan ce fa aka jefa mata haka mahaifiyarta da ta ji tsoro ta ɗauko akwati ta nemo akwati ta saki bayan ta saki ta je ta jefa ta ruwa da kanta saboda haka da wancan wahayi na dabbobi da wannan wahayi da aka yi majatumar annabi Musa alaihi salam malamai suka ce wahayu ilhamin wahayi ne na ilhama amma wahayin annabawa wanda ake aiko mala'ika jibrilu shi kuma wahayi ne na musamman shi ne muka karkasa shi zuwa kashi takwas abinda muka fara daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته